Muslim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan uwa musulmi da muka tattaro a wannan masallaci masjidul aisha أو مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى مقبسوا تعدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متترى أنني أيو أكبر رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga farka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan uku miladiyar isa dan maryam alayhi salam shekara ta 2023 dan ci gaba da yadda muka tsaya na tafsirin alkur'ani ne girma a cikin wannan sura mai albarka surar fatiha a jiya mun karanta tafsirin alhamdulillahi rabbil alamin muka zo har zuwa maliki yawmiddin mun yi bayanin cikan mulkin Allah subhanahu wa ta'ala a nan lokaci ya kare a yau za mu dasa bayani akan yau din alamun suna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa maliki yau din mamallakin ranar sakamako ai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke da mulkin ranar sakamako ranar da za a fi daga aikin mutane baki daya Allah subhanahu wata'ala ya cewa malik yawmiddin ai Allah mai mulki mai cikakken iko mai cikakken mulki da yin yadda ya ga dama a jiya ya gabata cewa mulkin duniya da lahira duka na Allah ne amma anan Allah subhanahu wata'ala sai ya zaɓi wata rana sai ya jingina mulkin ta a gare shi shi yasa malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wata'ala ya keɓance wanga ranar da ya ce shi ke da mulkinta ba don komi ba saboda a wannan ranar ne cikan mulkin Allah ko mulkin Allah yake bayyana a zahiri kowa ya gane shi saboda wannan rana ita ce ranar sakamako ranar girba aiki ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai saka ma kowa da abin da ya aikata in na sharri ne Allah subhanahu wata'ala zai saka ma kowa da shi wanda ya aikata shi haka kuma in na alkhairi ne Allah subhanahu wata'ala zai saka ma wanda ya yi aikin alkhairi da alkhairin shi wannan ita ce ranar sakamako yasa malamai suka ce a ranar nan ne mulkin Allah yake bayyana kowa zai dukiyar zai sunkuyar da kanshi a Allah subhanahu wata'ala yake gamu a wani wurin zai wuto ya ce limanin mulkul yau lillahi wahidul qahhar Allah zai shela ya yi tambaya mulki a yau nawa ne ne duka masu mulki suna nan amma babu wanda ya isa a ranar nan ya daga kanshi in aka yi maganar mulki saboda tun da ya mutu aka sa shi kabari shi mulkin shi kenan an nada takardun an gama da su balle ma a wannan rana a yi ran mulki ya daga kan shi yasa lokacin da Allah zai tambaya wake da mulki a yau kowa zai san kuyar da kan shi ne babu wanda zai daga kai ya ce shi ke da mulki Allah sai ya ba kan shi amsa sai ya ce lillahi wahidul qahhar ya kasance mulkin wannan ranar ko mai mulki a wannan ranar shine Allah wanda yake shi kadai tilo kuma mai karfi Allah subhanahu wataala yana gwada mun mulkin shi ko kuma zai gwada mun cikin mulkin shi a wannan ranar saboda a wannan ranar mutane za mu zo mashi baki ɗayan mutane za mu zo ma Allah subhanahu wa ta'ala muna a tsirara muna a tsirara babu takalma kuma babu ko kaciya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kama bada'na awwal khalqin nuridu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah subhanahu wataala yake cewa yadda muka kage halitta tun warko haka nan za mu mai da baki dai yadda kowa ya zo a duniya babu kaya babu takalmi babu kaciya haka Allah subhanahu wataala zai tada mu ranar gobe kiyama yace wa alana alaina wannan alƙawari ne da muka ɗaukar mu kanmu a kanmu inna kunna fa'ilin wai dan kan ma mutum ne shakku ko ya dinga tuntunin wai an ya wannan abu daga saniya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da in wanda ta tauki ce ta tabbatarwa ce yace inna kunna fa'i lalle tabbas sai mun aikata haka lalle tabbas sai mun tada Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tada bayi duk girman mutum duk mulkin shi duk matsayin shi Allah subhanahu wa ta'ala zai tada shirin a ranar gobe kiyama yadda ya zo yadda aka hane shi tunda babu mai mulki babu mai girma babu wani mai matsayin da aka haye shi da riga ko da wando ko da kaciya ko kuma da takalma kowa haka nan zo a tsirara ba takalma ko babu kaciya haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mu gobe haka kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin ibn abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum mahshuruna fatan quratan burla thumma qara kama bada'na awwal khalqin nuridu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ibn abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle tabbas ku mutane Allah subhanahu wata'ala zai tada kura da gobe kiyama kuna tsirara babu kaciya kuma babu takalma sai ya karanta wanda ayatun bukan fasarawa a yanzu a ranar nan babu dukiya babu wani abu babu wanda zai tai da wani abu da daga hannun shi ko ya tai da wata yassa ko ya tai da wani abu mallake ga jikin shi komi mutum ba zai yi shi ba zai je shi kadai haka nan tilo yanda da aka tashi haihuwar shi haka na aka haihu shi babu wani abu da ya zo da shi balle ma a ce wani zai iya yi ma wani amfani a wannan ranar da aka wanda zai ce ma zai ma amfani a ranar gobe kiyama a ranar sakamako a yau mutu da ce ma zai sa ka aljanna ko zai ma ceto ko zai ɗauke ka ya kare ka daga azaba to ka ce mushi ta kanshi in dai hai yana iya yi ma kanshi magani ake cewa mutu rana zaro da yi ma maganin kanta a ranar babu wata rai da take iya amfanar da kanta da komi ita karan kan kanta shi karan kan kanshi wanda ake yaudarar mutane ake ganin cewa biye shi ko nika wani abu na shi ko hoton shi ko kuma yi mishi bauta ko yi mishi durkushi ko girmama shi ko wani menene zai sa ya ceci wannan mai da wannan abu ranar gobe kiyama yaudara ce shi kankan shi ya yaudar kanshi kuma ya yaudar ruwan da yake gaya ma haka inda in mai ilimi ne shi yana da tabbas ya sani tabbas wannan abun da yake gayi na cewa zai amfani mabiyin shi a ranar gobe kiyama ya san karya ce yake shi kuma wanda ake ruda in jahili ne to ya sani ana yaudarar shi ya tashi ya ilimi Allah subhanahu wataala yana gaya mu a cikin littafin shi mai tsarki yake cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ranar da wata rai ba za ta amfani wata rai ba da komi al'amari a wannan ranar baki ɗayan shi yana da Allah ne da aka ibn taymiya yake cewa hisabi abin da ake ce mai hisabi tunda mun ce yawon dini na sai ranar hisabi ranar sakamako yake cewa shi ne ranar da ake kirkira ranar da ake wani aikin bayi ranar da ake wani saboda a wani hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance daga cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allah ya yi mishi hisabi wanda yake mai sauki sai Aisha nake mamaki take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hisabi wanda yake mai mai sauki alaysa Allah alaysa ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba wala sawfa yuhasabu hisaban yasira shi mumuni za a yi mai hisabi wanda yake hisabi mai sauki sai masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata inna ma zalika a wannan gwadi ne ake kawai za a zo a gwadi ne aikin mummunai gwadi ne ake ya ce mata amma man yusha hisab uzri duk wanda Allah subhanahu wataala ya mai hisabi dalla dalla ya mai kididdiga to sai ya yi mishi adama saboda duk aikin duk imanin mutum duk ibadar shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga masahaban shi cewa ma min minkum min ahad babu ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikin shi sahabbai sai suka yi mamaki ganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai da'a ga Allah subhanahu wataala da yadda yake ibada suka ce har kai ya manzo Allah yace hanni sai dai Allah subhanahu wataala ya yi da rahmar shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha radiyallahu anha lalle duk wanda Allah ya miki diddiga sai zabi yau mai diddiga na kirwan ayyukan shi yace zai kirga ladan shi ya kirga ayyukan shi na bayan da ladan da ya samu kirga zunuban shi na ayyukan da ya yi na banza to tabbas sai an yi mashi akaba tunda za ka samu mai yawancin muna yin zunubai ba ba mamaki ma kaga zunuban sun yi ibadodin da mu yawa saboda ibadodin muna yi ne mai yawanci ba mu sani ba Allah subhanahu wata'ala ya karba ko bai karba ba inda ibada akwai duk ibadu mai yawanci suna da sharaɗai suna da hukunci sai sun cika ne Allah subhanahu wata'ala ya karba to muna yi ne muna roƙon Allah ne subhanahu wata'ala ya karba mana amma ba mu da tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya ba mu lada amma zunubi lokacin da bawa ya yi shi ana rubuta mai zunubi in ya tuba a goyi in kuma bai tuba har ya tashi da shi to in aka ce za a kididdiga zunubanmu yau a ce gulmar da mutum ya yi kadai tun da ya zo duniya har ya mutu ita kadai za a mai sashi a kanta a kididdiga ta duk zunubin da ya yi a gwama da zaɓe shi za mu gani ne lalle maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda aka ce a Allah ya mutu diga yin zabi lalle wannan bawan zai halaka wannan shine yawmul din ranar sakamako kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ranar da babu wanda ranar da Allah subhanahu wataala ya dawo da cewa zalika yawmul din yawmul asir wannan rana rana ce wanda take mai nauyi rana ce wadda take tana tsanani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce adadin kafin ya bayyana da su idan ta kasance mai tsanani ce akan mummunai to kun gani ba ta zama lalle tabbas za ta zama a shak sai ta yi tsanani mafi zama tsanani akan kawo rai amma duk da tsananinta Allah subhanahu wata'ala yana sauƙaƙe ta ga mummunai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin wani hadisi yake cewa rana tana saukowa a ranar kiyama da zo daidai kwakwalan mutane kowa zai dinga zuba zuwa yana zuwa daidai ayyukan shi wani kaga zuwa shi ta kai haka kawo shi wani zuwa shi daidai gwiwa shi wani daidai cibiyar shi wani daidai kunnen shi amma kuma a wani hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu ya ce sabatun ya zai rumun babu izini a wannan ranar da ke da wannan tsananin ranar da ke da wannan tsananin tashin hankali to a bar wasu nau'i na mutane wani kashi-kashi na mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wannan kashin guda bakwai wanda zai sa su a cikin a cikin inuwar shi kenan duk da tsananin wannan ranar kenan mummunai masu imani za su samu inuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su a cikin wannan inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara gaya mun cewa wannan ranar rana ce wadda babu wanda zai amfani da ke kowa da gobe ya gaya mu a wani yamma yake cewa yau mai firu maru mai afi wa umihi wa abihi wa sahibatihi wa bani da kullum bi'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ranar da kowa mutum zai gudu daga kowayen shi abinda ya sa kankan mutum ya gudu ya bar bayan shi ba don karami ba ne wani zai iya ba da ran shi saboda mahaifin shi wani duk yadda kake da shi duk abin da kake da shi ba ma wai sai ka ne ka cutar da mahaifin shi ba da bugu ko da wani abu zagi wani ko magana banza ka gai kan uwayen shi zai iya yin duk abin da baka tsammani amma a ranar nan tsabar bala'i ya kai bala'i mutum zai gudu da shi da uwaye gudu ya bar uwayen shi haka kuma wa sahibatihi wa bani zai gudu kuma ya bar ɗiyan shi da matar shi bayan uwaye da yan uwa za ka samu babu wanda ya so babu wanda ya kauna a duniya babu wanda yake iya yin kofi saboda shi kamar iyalin shi matar shi da ɗiyan shi amma a ranar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowa zai gudu kowa a ranar sha'anin guri kowa abin da ke gaban shi kaɗai ya dame shi babu wanda zai tsaya ko kuma ya tsaya yana neman wani wai har a ce zai doke ka ya ma hanya ya sa ka aljanna wannan yaudara ce Allah subhanahu wataala ya ga mu yace yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta iya amfana da wata rai da komai ba takaice wannan shine yawmul din Allah subhanahu wataala kamar yadda malaman tafsiri suka ce ya keɓance cewa shi ke da mulkin ranar sakamako tare da cewa dukkan mulki na duniya da na lahira dukkan shi na Allah ne subhanahu wata'ala ya keɓance shi ne saboda a wannan ranar ne mulkin shi yake bayyana cikakke kamar yadda muka yi bayani a yanzu Allah subhanahu wata'ala sai ci gaba da gaya mu ya ci gaba da cewa iyaka na abu wa iyaka na kai kaɗai muke bauta ma kuma a gare ka kadai muke neman taimako ana Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da majiya da karshe kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin abu hurairah wanda yake cewa hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah na cewa qasamtu salatu baini wa baina abdi nisfayn dogon hadisi ne ya zo ya ce idan kana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يا الله كي كده ممكن بودا وما عليك كده ممكن نمت نورو سيتي آتاني أبدي ولأبدي ما سعى wannan na bawa na kuma ga bawa na ya tabbata abu ne roƙa saboda bayan iyaka na abu da iyaka na tsaye zai zo mummi da na sirata musulmi addu'a ce ya Allah ka shirya da mu tabarki wanda yake cikakke shi yasa Allah subhanahu wata'ala kamar yana koya mu ne a cikin wannan surar mai albarka in mun tashi roƙon shiga yin nazari za mu fara yin godiya ne a gare shi sannan mu girmama shi kamar yadda a cikin hadisin da muka bai yanzu ce idan qala malik yawmiddin qala majadani rabbi bawa na ya girmama ni kenan za mu yi godiya ne mu yi yabo ga Allah subhanahu wata'ala da sunayen shi da sifofin shi sannan mu girmama shi duk lokacin da kake neman abu a wurin ko da ba a wurin bawa duk lokacin da ka girmama shi ko kake girmama shi kake tada shi to duk lokacin da kai samun abu da kake so a gare shi kamar Allah yana koya mu mun kun tashi roƙo na ga yadda za ku wara girmama ni ku yaba ni in ya so sai ku waro ku wara tsarkake ibada ku ce babu wanda kuke yi ma ibada ai iyyaka na'budu babu wanda muke ma ibada ibada wadda take tsarkakakka ibada wadda take ba gama ta da kowa ba sai kai ya Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kuma shi ɗaya ne wanda ya cancanta a yi mushi wannan gobe shi yasa imam ibn qayyim yake gayya a cikin littafin shi al-kalbu yake yake zana wasu sharuɗa na addu'a wanda idan mutum ya yi su Allah subhanahu wata'ala zai karɓa addu'a shi yake cewa mutum ya tashi addu'a na wani ya gode ma Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yanzu ka gani a cikin wannan sura ya ce na bi zai yi salati ga annabi na uku ya ce sai ya yi istighfar in yi istighfari saboda mai addu'a ana so wani lokaci idan ya tashi addu'a ya dinga kawo halin da yake ciki kamar yadda yunus yake cewa rabbi eh, yadda yunus yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kamar yadda musa yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin basir ya allah ni lalle da abin da ka sauko mani na annabta talaka ne ba ni da kuɗi kenan yana daga cikin sharta karɓa addu'a ko kuma cikin ladubba na yin addu'a mutum ya tashi ya ware gabatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da halin shi tare da cewa Allah ya yi ko ya yi ka karkarar kanka sanin halin da kake ciki amma lokacin da ka kawo mai halin ka Allah ni talaka ne ka yi min arziki ibn al-qayyim da ya zaro wannan ladubban da sharta sai ya ce فمثل هذه الدعاء لا يكاد يرد ابدا irin wannan addu'a wadda aka wara da gode ma Allah da yaban Allah da girman Allah subhanahu wata'ala da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati da yin istighfar yace irin wannan addu'a ba a mai roƙa har abada saboda mun sani ba mu sani ba idan muka yi addu'a kamar yadda malam bawo shi ke cewa addu'a ba ta wahala kasa to a shari'ar musulunci hakan Allah subhanahu wataala duk lokacin da bawa ya daga hannu ya roƙe shi to wannan addu'a ba za ta wani banza ba in ma Allah subhanahu wataala ya karɓa ba saboda ya san wannan abu alheri ne a tattare gare ka sai ya karɓa ma ya baka wannan abu ko kuma Allah subhanahu wataala ya ki karɓa ma wannan addu'a ko ya ki yi ma abin da ka roƙa saboda ya san wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba zai amfane ka ba cutar da kai ma zai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wata rana sai mu gani kamar muna yi ta roƙo bai ba a'a addu'o'in mu suna zuwa wajen Allah kuma addu'a ibada ce ko ba komai a cikin addu'a ce in kai yi ta kana da lada ya isa bawa ya kuma ya dinga yin ibada Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa quli astajib lakum ku roke ni zan gafarta muku saboda shi Allah subhanahu wataala wushi yake idan ba a roƙon shi wushi yake ga wanda ba su roƙon shi dan haka duk lokacin da bawa yayi addu'a kai yayi sarmi kai yayi sarmi yace na roƙi ubangiji na ubangiji na bi karɓa mana bai jira yanzu haka akwai wani sharri Allah subhanahu wataala ya kare ko wata musiba ko wata fitina da take neman wada ga adam dalilin wannan addu'a da ya roƙi wani abu shi bai san da wannan fitina ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mai wannan fitina wannan fitina da ta take abuwa a gare shi sai ya gani kamar bai sani ba tun da kwata kwata wata abu gare shi ba ba sai ya gani kamar Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓa mishi addu'a shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma a gare ka ne kadai muke neman taimako nan idan mutum yana karanta fatiha a larabci ya ce iyaka na abu ya yi jam'i ne kyanta a larabci yadda bayan larabci yake ya ce iyaka abu ya allah kai kashe nake bauta amma nan sai allah su wani wata ala ya ce iyaka na abu malamai su yi kokari su sa niyyar su ga yin niyyar sa allah su wani wata ala ya ce a ce iyaka na abu suka ce saboda bawa duk lokacin da yake ibada duk lokacin da albawa yake ya kusanci Allah shi subhanahu wata'ala wajen yin ibada to a wannan lokacin yana girma ne yana ƙara samun girma da daraja ne wanda ya kai matsayin a sa mishi nuni wanda take ta jama'a ce saboda yana tunkara Allah ne subhanahu wata'ala wasu kuma suka ce a dan kai ya girmama kanshi ne ko dan kai ya yi girman kai ya dinga ganin shi kadai yake bauta ma Allah bautar da ta cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan za mu tsaya a kan ibada kayan mu kai gaba mu gani ibada da muke yi ta kai kullum za ku yi malamai ko a makarantu a ko ina ana ibada ibada mene da wannan ibada shekul islam ibn taymiya ya fassara ibada ya ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali zahira wal batina ita ibada ita ce suna wanda ya tattare dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da shi na daga ayyuka wanda suke a bayyane ko kuma suke a koyi kenan duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yi umarni da shi ko ya yi hani da shi yin shi da barin shi duka ibada ne haka kuma dukkan wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ko wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya yi umarni da shi a zahiri wannan aikin yake ko ko a batini dukkan shi yana zama ibada ibada ta tattaro dukkan rayuwarmu da za mu ɗauki rayuwar baki ɗaya muna iya maida ta baki ɗaya ta zama ibada ce abu na farko in muka ɗauki ayyuka na ƙwarai baki ɗayansu muna iya maida su mu dinga neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da su kuma mu dinga sa kuma mu dinga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ibada da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisi kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa kullu yawmin tatlu fihi shams ya'lu bayna sinayn sadaqa wa yadimu rajulu fi dabatihi fa yahmiluhu aw yarfa'u lahu alaiha mata'a sadaqa ai kowace rana da bawa zai fito daga gidan shi ya dinga yi ma mutane sallama ko ga sallamar da muke gani ba komi ba ka huto daga gidanka mun buge ta al'ada kana hutowa an kan gamu da makwabcinka salamu alaikum ina kwana an tashi lafiya ya azumi duk inda ka je ga hanya ka huto ka yin ka kai inda zaka mutumin da zaka yi masallama ko ina kwana Allah kadai ya san ya yi iyaka da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallamar da zamu da za mu farkake niyya mu sa ta ibada ta to duk sallamar da bawa zai sadaka ce kenan ko idan aka ce kayi sadaka kayi bauta ne ga Allah subhanahu wataala kayi ibada yace kowace rana da za ta fito mutum yayi adalci tsakanin mutum biyu kuma wannan yana waruwa a cikin rayuwar mu ta yau da gobe da wuya mutum ya ce ya kwashi wani tsawon lokaci bai raba wani rikici ba in ma cikin gidan shi in ma a waje in ma a wajen aikin shi in ma a hanyar tarihi shi in ma yara in ma manya da wuya dai mutum ya ce ya ɗau tsawon lokaci bai raba wani rikici ba da ke tsakanin mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk ranar da ta yi to kan raba tsakanin wasu masu rikici kai adalci tsakanin su to a wannan nan ma ka yi sadaka ka samu mutum ya ɗauko kaya yana bisa dabba ko bisa baraki ko bisa jirgin ko bisa motar shi ko bisa motar shi ko mota shi ta kai cikin rairai ka dawa mai shi ko kuma ka taimaka mai ya dora kaya masu nauyi wanda bai iya dorawa shi kadai ko ka kama mashi ya aza masa kai ko ka kama mashi ya sarki shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma wannan sadaka ne haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan tariya da mutum zai yi ya tai masallaci shi ma sadaka ne haka kuma ya ce mutum ya ga abu wanda yake mai cutarwa a hanya ya ɗauke shi daga wurin don kan ya cutar da wani babu shi shi ma sadaka ne yanan shi ma ibada ne wanga hadisin kadai in muka duka zai nuna mu cewa lalle duka ayyukan da muke saboda wanga abubuwan da aka zana abubuwa ne wanda mai yawancin mu muna yin su amma ba mu kawo wa akan wai ibada ce muke amma tabbas idan mutum ya tsarkake ne shi duk lokacin da ya ga kunku wanda wannan iya takawa ya tuntube ya ɗauke shi ya jewa shi to wannan mutumin ya yi ibada shi yasa malamai suka ce ibada ta tattaro dukkan rayuwarmu dukkan rayuwarmu muna iya maida ta ta zama dukkan motsinmu da komi ya zama ibada in mun yi lada muke samu a wuri na biyu wata na manzo Allah ya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga wani mutum yana yi ta kokari yana da kuzari yana neman halakin shi yana neman abinci sai suka ce laukana hada fi sabilillah sai suka ce ina ma a ce wanga kokarin da yake yi wanga fafutukar da yake na ya samu kuɗi na ya samu abin da zai rufa ma kanshi asiri na ya samu abin da zai kawo ma iyalin shi ina ma a ce fi sabilillahi da yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu in kana yas'a ala waladihi sabaran fa huwa fi sabilillah wannan bawan in ya kasance yana tahiya ne akan wasu iyan shi ɗan ƙanana da ya bari gida yake nema musu abinci to wannan nema musu abincin da yake wannan ba matakan da yake ibada ne fi sabilillahi yace wa in kana kharaja ala nafsihi yadfu wa huwa fi sabilillah haka kuma in ya wuto ne saboda ranshi saboda karshi karan kanshi ya kare mutuncin kanshi kai ya roki mutane kai ya yi zamne ya zai koma ci ma zamne yana kiran sai wani ya samu ya bashi irin ma cewa Allah ba ku ba a ya tashi ne yana neman a irin ma cewa Allah ba ku ba ya tashi ne yana neman ya kare mutuncin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma yana cikin hanya da tabarkin Allah domin shi ma wannan ibada ce yake kuma Allah subhanahu wataala zai bashi da lada yace wa in kana tara riya'an mufakaratan bawo fi sabili shaitan in kuma ya wuta ne dan mutane su gani su ce ka wane na da wane yana da kokari wane yana kaza wane yana kaza dan on yaban nan na mutane ne yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kuma wannan hayyar shaitan ce ya kama aka ibada tana zowa kuma muna iya maida har a cikin rayuwar ta sha'awa ya zama na ibada ce biyan bukatunmu na sha'awa idan mun yi da iyalinmu ya zama na ibada ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi budaya ahadukum sadaqa sahabbai suka yi mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin zoma iyalin ku da ɗayan ku zai yi shi ma wannan sadaka ne idan ya tsarkake tafiyar shi yayi shi dan ibada ne wannan shi ma sadaka ne zai samu lada sahabbai suka yi mamaki suka ce ya manzo Allah ayati ahluna shahwatuhu wa taqumu lahu ajr mutum ya zo ya biya bukatar shi ya ji daɗin shi ya yi don ya ji daɗin shi na duniya kuma a ce yana da lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu a ra'aytu law wada'a fil haram ya kuka gani da zuwa yayi je ya labe yayi labe yayi ya biya wannan bukatar ta haram ya je ya labe yayi zina ko kuma ya je ya labe ta wata hanya ne wacce ba da ba hanyar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ba yi amma waɗannan ayyuka da muka zano wanda ayyukanmu ne na yau da gobe suna zama ibada ne mutum ya samu ladan su idan ya tsarkake niyyar shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a wani hadisi da cewa innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa duk wani aiki bai tabbatuwa ko kuma bai karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala sai da niyya sai da niyyar da mutum ya yi shi in ka yi niyya ne kawai don ka hole ka yi aure ne kawai don ka hole ba ibada ba to don wannan niyyar ka yi amma in ka yi don ka kame kanka ka biya bukatar ka ta hanya halal to wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya yi zama iyalin shi to a nan ma sadaka ce lada zai samu sharadi na biyu da malamai suka sa suka ce wannan aikin ya kasance na yau da gobe na cikin rayuwar mai kasance halaka ne kenan kan mutum ya je ya yi haram ko kuma ya taka kawa daga nan zai shi wajen wannan banna da ya tsammanin duk wani abu da yake yi wannan takawa da yake yi da dinga tsince wani abu duka ya tsammanin lada zai samu a sai in ya kasance ko kuma wannan aikin da yake zuwa yana neman yana fafatuka aikin nashi da yake samun kuɗi ba aiki ba ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko kuma ba sana'a ba ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta saboda Allah subhanahu wa ta'ala yadda maza Allah ya gawo a wani hadisa lalle shi Allah tsarkakakke ne kuma bai karɓa komai sai abin da yake tsarkakakke kuma sharadi na uku shine idan ya wuta wajen wannan aikin nashi ko kuma wajen mu'amalar shi da mutane yau da gobe wajen ɗauke wannan kazantar da aka da muka gani wajen taimaka ma dan uwanci da ya zo da kaya bai iya sarki ba sai ta mishi to bai kyautata wajen saboda Allah manzo Allah ya ga mu yana cewa Allah subhanahu wataala kataba lisan ala kulli shay Allah subhanahu wataala ya rubuta kyautatawa ba kawai kana zauna ba mutum ya zo dan kana kowa gidan shi ne zaka tashi ka kawo mashi ko kuma dan yana maka jinka ne ba dan Allah a ko kuma kawai ka tashi dubu ne ka shawo da karni ka yi zuwa da shi ba mamaki ma wurin ya mashi saboda ka kyautata kama mashi ma shi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wani kyautatawa a cikin komi da aka yi yan ba musulmi ibada ita ce kai matuka wadda Allah subhanahu wata'ala ya halice mu da ita wannan da muka gano wasu musallai ne wanda na rayuwar ne da kullum ta yau da kullum kamar yadda malamai suka ce muna iya mai da rayuwar mu baki ɗaya ta zama ibada dukkan mutum idan za mu saka jiniyan mu muka duba tunda motsa dukkan mu ba za su wuce ba mutum ya tashi ya ta yi wajen aikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu in dai zai je wajen aikin shi ne saboda ya ciyar da niyyar shi ko ya kare kanshi daga roƙon mutane ko kuma ya ciyar da wasu da ke karkashin shi wannan ma fi sabilillahi ne yake domin yawancin lamuran yau da gobe duk suna tayya ne yau in ka wuto ina za ka zan je wajen aiki zan je wajen kaza komi dai da kake yi yana da alaka ne da wani abu na ci gaban ka shi yasa malamai suka ce kenan rayuwar muna iya misali dukkan ta zama ibada ne gaya ta wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu Allah subhanahu wata'ala bai halicce mu don komai sai don mu bauta mishi Allah subhanahu wata'ala ke cewa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mani kuma Allah shine wanda ya cancanci bauta shi ɗai ne wanda ya cancanci a tsarkake shi da yi mashi bauta saboda girman mulkin shi saboda babu wani mai mulki da ya kai Allah subhanahu wa ta'ala babu wani wanda ya yi abin da ya cancanta a bauta mashi kama Allah subhanahu wa ta'ala in za a ce ka bauta ma wani sai a ce ka diba wannan wanda aka ce ka bauta ala sabilin misali yamma ni ya barkata ma a duniya ga hannun shi iskar da kake sha kayaki tabbas ba ga hannun shi yake ba ruwan da kake sha ga hannun shi suka ki suke yanzu nan dukkan muna murka famfo mu sha ruwa amma da za a ɗauja hannun mutum a kai shi ya gano ta hanyar rijiyar inda ruwan ke fitowa zai sha mamaki su kankansu in yin jika ne suka saba mamaki ba na koli ba na tace wannan ruwan don kan mu sha saboda don kan mu sha wani datti ko wani gurbatacce amma dai ba su da hannu a cikin ruwan da ke fitowa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya sare su haka iskan da muke shaka haka ruwan sama da suke fitowa Allah subhanahu wata'ala ya dindo mu sarki duka aikin Allah ne subhanahu wata'ala shi yasa shi ne shi kadai ya cancanta a yi mishi wannan bauta Allah subhanahu wata'ala kuma ya halicce mu ne don bauta mishi ba don komi ba saboda wannan bautai babu wanda za ta amfana mun ba mu ba Allah subhanahu wata'ala ba zai amfana da bautan mu ba in mun bauta mishi in ban bauta mishi ba zai rage Allah da komi ba mala'ikun da ke sama suna bauta ma Allah a wani wajen Allah ya gano ce la ya suna Allah ma amara mu mai faru da mai faru mala'iku kadai sun ishi Allah mun bauta yake so saboda su mala'iku ba su saba ma Allah kuma duk aikin da ya hore shi da shi su suke aikatawa kenan mu adam da Allah subhanahu wataala ya kawo mu a doron kasar nan ba wai yana bukatar wani abu bane gare mu wannan bauta kun mun yi ta kanmu ne muka yi ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ga mu yake cewa ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata a wajen Allah subhanahu wata'ala wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shi wadatacce ne kuma mai godiya ne Allah wadatacce ne bai bukatar mu yi mushi bautan mu da kini da muni ba abin da za su ƙara Allah kuma babu abin da za su rage shi da haka a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duka za mu kasance duka mutane su koma zukatansu irin wanda ya yi zama a fashiri cikin mutane adiba cikin mutane irin wanda ya yi kowa zama fashiri ya yi kowa zama kangararre ya yi kowa zama bandi ya yi kowa zama dan daba a ce zukatanmu duka su koma haka nan Allah subhanahu wataala ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai cutar da Allah da komi ba haka kuma ya ce da a ce dukan zukatanmu za su koma mu kalla a cikin mu wane ne ya yi kowa jin tsoron Allah wanda ya kowa jin tsoron Allah a cikin mu mu kalle shi a ce dukkan zukatanmu su koma haka nan kenan mu koma mu dukkan mu masu jin tsoron Allah ne subhanahu wataala anan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma ba zai kara Allah da koyi ba zai rike shi da komai ba kenan ibada kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu wani wajen man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alaiha duk wanda ya bi shiriya duk wanda ya shiru to yana yin yana bin wannan shiriyar ne ko yana bin wannan shiriwar ne don kanshi saboda kanshi ne za ta ma amfani a gobe kiyama haka kuma wanda ya bace shi ma kanshi ce ran shi ce ya cuta saboda wannan matan da ya bi babu wanda zai cuta ba shi ba a ranar gobe kiyama yan uwa musulmi ibada tana da eh, ibada tana da sakamako ko kuma ce tana da natija wanda idan mutum ya yi ibada zai dinga ganin alamun ibada a zahiri tun ana nuna ka hanyar yin gobe kiyama saboda ibada tana gyara zuciya da za mu kalli zukatan a yau ko mu kalli rayuwar da mutane wanda yake ibada yana sallah yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi yana kare dokokin Allah bai saba ma Allah da kalli wanda bai yi ko kuma sallar sai ya ga dama yake yi ba sai an ce ma kai da kanka ka sa abu bambanci a tsakaninsu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu da cewa man arada an dhikr fa inna lahu ma'ishatan tanka duk wanda ya kauda baya akan ambatan mu akan yi ibadodi akan yi abubuwan da muka umarce shi da shi fa inna lahu ma'ishatan tanka zaka same shi yana da rayuwa wanda take rayuwa mai kunci kenan ibada duk lokacin da bawa ya yi ibada yana samun wani sanyi a cikin zuciyar shi kuma dukkan kuma da kuke zaune ba wanda ta bai taɓa samun gashi ba yana jin daɗi tunda duk lokacin da imanin mumuni ya kai imani zai dinga jin gashi ba maki bai da kuɗi bai da wasu mahaukata kuɗi gidan shi ma ba maki babu abinci ko kuma zaman da yake yana jin yunwa amma kawai ya dinga jin shi lahiya lau yana jin daɗi bai da wata matsala a cikin zuciyar shi bai da gaba da wani bai da hasada da wani bai da kuɗi to dukkan wannan ibada ne ke sashi idan mutum na ibada Allah subhanahu wataala yana sa mushi natsuwa a cikin ranshi da dinga samun natsuwa a cikin zuciyar shi matsaltsalu ko yaya suke ba su tada mushi gaba ko ya suke kawai ya san jarabawa ce in yayi hakuri zai samu lada wannan yana daga cikin abubuwan da ibada take sawa kuma muna ganin su tun a nan duniya ibada da ake ta gani ake ta gani Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu mu yi ta Allah subhanahu wata'ala manzo Allah da yazo da wannan addinin da yazo ga ibada ibada tana mi tana intar da mumuni mumuni yana samun inci saboda za ku samu da yawa daga cikin mutane sun yi imani da Allah musulmi ne amma rishin yin ibada ko kuma rishin neman ilimi zai sa suka gani suna duka kansu suna duka kansu ga wasu suna neman wani abun da babu mai yanki sai Allah ga wasu to ibada tana sa mutum ya samu incin kanshi ya bar biyan komi ya bar biyan kowa ya bar yin komi sai dan Allah subhanahu ta'ala. kuma mutum ibada tana sa mutum ya samu matsayi Allah subhanahu ta'ala na ce man kana yuridu izza falillahi izzatu jami'a wanda daukaka yake so yana son ya samu daukaka ya samu girma to daukaka da girmama wa baki ɗaya su ga hannun Allah suke da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ga ayar maza Allah yake ga ma wani hadisi yake cewa rubba ash'asa akbar wa dufu'in bil abwa law aqsama 'ala Allah al abar zai yiwu muna gani a cikin mutanen mu gani wani bawan Allah gashi nan kan shi bicici ko damar ya tsaya ya gyara gashin shi leda tsabar talauci gashi nan cike da kura tsabar bai da halin da zai sa kaya masu kyau ya wanke ya goge ya sa amma masu Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mu wanda irin su wannan da ka gansu ma ko gidanka suna kwankwasa mu ko ba su kwankwasa mu ka zo shiga ka gansu ko gida kawai daga kai zaka ka kalla kana wadawa ka samu gidanka kuka madufoyin bil abwa ko kuma in ya aika yaro yin masallama ka ce wane ne da ya ce wane ne ka san shi ba kowa ne shi ba ba maki ka san lura ta da lura ba ta towa shi ne mazalla ce manufoyin bin abuwa wanda ake rage mako ya ce lauɓa sama alallahi da amana da zai rance da allah ya ce ya rance da allah yanzu ruwa za su sauka ba lokacin damuna ba a tsakiyar rana ga sangar babu bingiji babu wani alamun na ruwa ya ce ruwa za su sauka manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da allah subhanahu wa ta'ala sai ya barrantar da shi idan sai Allah ya saukar da wa'annan ruwan an yi ruwa saboda wannan rantsuwar da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kubatar da shi saboda wani Allah mu babu abin da ke sa mutum ya kai wannan matsayin sai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai taba yin kusa da ni ba kamar yayi kusa da ni da abin da na farlanta mashi babu wani abu da ke kusantar da mutum ga Allah kamar ya dinga yin ibadodin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi Allah subhanahu wata'ala ke cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawahi hatta uhibba bawa ba zai mushe ba bayan yayi farilla yayi ibada farilla wanda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mishi kuma ya kara neman kusancin kusancin Allah da yi na na yau da gobe har sai Allah subhanahu wata'ala ya so shi Allah subhanahu wata'ala ya ce manzo Allah ya ce idan Allah ya so shi Allah zai kasance shi ne ganin shi shi ne jin shi shi ne ganin shi idanun shi ba za su taba ganin mishi ba abinda zai bata mai rai ya samu rubuci idanun shi ba za su gane mashi ba abinda zai sa ya samu su ne kuma shi ne jin shi haka ba idanun shi ba za a kunnuwar shi ba za su ziyo mishi ba abinda zai ji ya bata mishi rai ko kuma ya samu hukunci ko kuma ya sa ya samu zunubi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai zama shine eh abun ga shi kawun shi shine hannuwan shi shine komi nashi in zai tayya Allah subhanahu wataala ba zai bar shi ba ya tayi inda za a cutar da shi ko inda zai cutu ko kuma inda zai yi wani aiki wanda ba lada zai samu ba sai zunubi haka hannuwan shi ba za su yi wani aiki ba Allah subhanahu wataala ba zai bar shi ba yayi wani aiki ko ya taba wani abin da zai cutar da shi ko kuma wani abin da zai sa ya samu ne karshe Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wala in sa'alani la utiyan in ya roke ni sai na bashi to duka waɗannan manzila ce tani ta wani karshe Allah subhanahu manzo Allah ya ce Allah yana cewa man adani waliyan faqad azantu bil harb su bayan Allah masu ibada masu ibada yau da gobe Allah subhanahu wataala shi ke shiga musu wada idan kai adawa da su Allah ke shiga musu wada da nassan hadisi hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa man adani waliya faqad azantu bil haqq duk wanda yayi adawa da wani bawa na nagari bawa na na kirki waliyin Allah to nayi alkawari ko na shirya yaki tare da shi to duka wannan manzilar da muka gani wanda mutum zai kai ta yi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ke tsara mai ita ba zai nasa kawai shi ba sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama haka ba zai yadda idanun shi ba sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama haka ba zai shi ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tace san ba zai cutar da shi ba haka kuma in yi addu'a za a karɓa mishi haka kuma in yi rantsuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai barantar da shi dukan wannan martaba ana kai ta ne da ibada yau yawan yin ibada yau da gobe ibada ga shine ka bar duk abin da Allah subhanahu wataala bai so kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya umarce ka da shi ka dinga aikata shi wanda wannan ne ake kai wannan martabar ta ibada wannan ibadar da muke ta magana muke ta magana ibada tana tana zama dalili na gyaruwar al'umma ibada tana zama dalili na gyara al'umma ba ga mu ba yanzu ana yi ta tacce ku ce abubuwa duk inda ka zauna za ka da tizawa da tsakatsakiya da tsoyi da duk wanda hankalin shi ya kawo za ka ji ana hira tarbiyya ta lalace yanzu tarbiyya sai a hankali yaran sun sun lalace kowa sai a hankali to ibada yawan yin ibada wa'annan yaran da tunda suka tasa tun suna yan shekara bakwai aka ware umarninsu da sallah da suka kai goma aka buge su saboda ba su sallah da sallah ba ta musu wahala kuma da suna sallah wannan abubuwan da suke tabbas da sai sun bar su saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana albasha da dukkan wani aiki wanda yake da munkari to kenan da a ce mun dora biyanmu akan ibada da duk matsatsarin da muke samu na cikin al'umma na yau da gobe wanda suka sha mu kai suka dabaibaye mu Allah subhanahu wata'ala ya ruwa ma asiri kana da gida kana da yan abubuwan ka amma kullum ni kake nema rayin da zaka samu farko wanda yayi kowane farko kwari saboda ka dinga rai gidanka saboda barayu sun hada wanda komai yawancin wannan barayu daga ina suke ba baki bane daga wasu garuruwa suka zo daga cikin mu ɗiyanmu ne ɗiyan kannanmu da ɗiyan magajiyanmu da ɗi- da ‘yan uwanmu da ɗiyan makwabtanmu su ne ba su samu tarbiyya ba suke wannan abubuwa haka ma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ɗa namiji yanzu babban tunanin ka kokari kake yi ya za a ka kare shi kai ya wada a hannun masu shaye eh, ɗan shaye-shaye kai ko shaye-shaye saboda abin da ya yi yawa yanzu a kenan haka kuma idan Allah ya baka kiyamace kokarin ka ya za a ka kare ta kattawara kattawara hannun yan baita kattawara hannun yan yaro to dukkan wannan da a ce tun warin mu aza su su turba ta ibada da wannan ibada ta sallah za ta hana su dukkan waɗannan abubuwan da suke yi da haka kenan ibada tana zama dalili da al'umma baki ɗayansu za su gyaru wata ibada da muke ta hira ko muke ta gani tun kan da muke ta magana babu wanda ya cancanta a yi mai tun ba Allah ba shi kadai babu wani mahaluki a doron kasa da ya cancanta a sarrafa wani nau'i wata kala ta ibada a yi mai tun ba Allah ba shi ba Allah wa ta'ala kuma ko duk wanda ya yi haka nan to ya saba ma Allah kuma ya yi shirka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ya yi shirkar da Allah ya ce Allah bai gafarta wa bayan shirka da shi amma kuma bayan shirka yana gafartawa kuma wannan yin ibada ko sa wani a cikin ibada ka yi ibada don wani ya gani ya yaba ko kuma ka yi ibada don wani ko kuma ka je wajen wani malami ya sa ka yanka ma aljani jini ko da ka dace Allah wannan duka yana sa aiki ya rushe baki ɗaya kai annabawa Allah su Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tattara su baki ɗaya ya ce musu ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin lalle na yi wahayi gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma annabawa wa'anda suka gabace ka na cewa da ka yi shirka da ka kuskura ka haɗa bautar Allah da wani da ayyukanka duka su goshi kuma lalle tabbas da za ka kasance a cikin wanda suka kafafu a sararwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzan shi fiyayya halitta wanda shi ne kai wa kalbin layi ala wajen Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani bawa da ya yi so da ya yi kauna wanda ya kai darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabawa amma Allah subhanahu wataala ya tattara dukkan wanga annabawa dan girman mi dan girman shirka a wani wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ana fadlu shuraka manzan Allah yake cewa Allah yana cewa shi hadisul qudsi ana fadlu shuraka ana shi man amila amalan ashraka fihi man yadhil taraktuhu wa shirka ni wadatacce ne a kan yin shirka ni wadatacce ne a kan haɗa ni da wani a cikin bauta don haka duk wanda ya yi mana ibada duk wanda ya yi wata ibada wanda ba wanda ake yi masu Allah ya haɗa ni da wani a cikin wannan ibada to hakika ya yi shirka Allah kuma subhanahu wata ala ya ga mu bai ga mu shirka Allah ya gaya ma annabawa ya ce in dai har kuka yi shirka dukkan ayyukan za su wuce to balle ni balle kai balle wanda ba maki sallah ma bai ke cikawa idan idan mutum ya shirka yana yin wannan shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya rusa aikin shi baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana gawa ma wani wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu abadan mansura dan ni Allah ya tattare duka ayyukan kawo kai a kawunan sun kasance suna yin ayyuka wanda suka na kwarai amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tattare dukkan waɗannan ayyuka ya ce mun mai da su ba a shi ba saboda saboda suna shirka da Allah suna bauta ma gumaka suna bauta ma gumaka suna gama ba su ba su ba su ma bauta ma Allah balle a kan suna gama wani shirka bane sun tsantsan shirka ta suke shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce farkon wata aikinsu ya tattare shi ya dinga mai shi ya mai da shi kura a mai shi kiwa da haka wata ibada da muke zai muke zai ya ruwa dole mu tashi mu sarkake ta saboda wata ibada ba ta cika sai da sharadi guda sharadi na farko shi ne ikhlas sarkake niyya sarkake wannan ibada ka yi ta da a ce kana sallah in ka tashi zakka kan kai zakka dan a ce kana zakka in ka tashi azumi kan kai azumi dan a ce kana azumi duk wata ibada da ka tashi kan kai ta dan wani ya gani ya yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a wani hadisi za a zo da bawa yayi shahadi ya mutu yayi yaki a zo da malami yayi da'awa sosai haka nan za a ta zuwa da mutane sai a sai a jiwa su a cikin wuta sai a tambaye su kuna yi ta aiki kun yi aiki wani kaza kun kaza sai ce ya Allah mun yi aiki kaza mun yi aiki kaza sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun yi ne dan a ce kun yi kuma a can duniya a ce kun yi kenan kun yi ne dan yawan mutane kuma an riga an yawa dan haka duk wani abu da zai kai mutum ga shirka mutum ya nisance shi saboda shirka ba karamin bala'i ba ne za ka yi shekara arba'in shekara sittin shekara ɗari abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma kai a duniya amma da kai shirka rana guda dukkan ayyukan da kai dukkan ibadodin da kai dukkan su Allah subhanahu wata'ala ya rusa su to ya ce ma annabawan shi zai rusa ayyukan su to balle kai da ba annabi ba balle kai da baka ma san ibadin naka da kake yi ba ana karba ko ba ba a karba shi yasa musulunci ko shari'a Allah subhanahu wata'ala ta kange manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi mu hannu mai sanda kan duk wani abu da zai kai muka shirka saboda ya san shirka tana da hadari baki ɗaya yake cewa lokacin da ya sahabbai suna kokarin girmama shi suna kokarin girmama shi su girmama shi sosai kamar yadda ne za ku gani yadda ake girmama wasu mutane har ya kai ka ya ce wani hoto muka laka shi a gidanka zai kare ka daga wasu abubuwa ko kuma wani in kana gani shi zai tsare ka daga wasu abubuwa to manzo Allah gudun wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masahaban shi kada ku girmama ni kan ku zuruta ni kamar yadda nasara suka zuruta Musa suka ce madan Allah ne ni bawan Allah ne kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan dukkan wata hanya da ke iya kai mutum ga shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya kanye mu a gare ta duk wata hanya da ke rusa ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya kare mu daga gare ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hana yake hana sahabban shi da neman agaji ga wani wata rana sahabban shi su kuma ba wurin shi suna neman agaji akan wani bawan Allah munafiki ne yana cutar da su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musu ba a neman agaji a wurina ana neman agaji ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka gani duk wani wanda zai ce ma zai ma wani agaji akan abun da babu da iya yi sai Allah to yaudarar ka ne zai cutar ka ne zai kuma idan ka bai mashi manzan Allah ya ga ma wani hadisin man ata kahin aw afrafan musaddaqahu bima qala bal kafara bima unzila ala Muhammad wanda ya zo wajen jiba ko koka ko ɗan tsoro ya gaskanta shi da abin da ya ce mashi to hakika tabbas ya kamu daga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi dan haka a wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa lalle daga cikin mutanen da suka kasance bayan mu daga cikin mutanen da suka rigata suka zo kayan mu wasu mutane guda biyu dai ya shiga wuta saboda kushi guda kuma ya shiga aljanna saboda shi ma kushi saboda ne sun tawo ne suna tahiya sai suka zo a wani gari a garin wannan mutanen suna da wani abun bauta wanda kuma bayan Allah ne abun bauta ne na shirka babu wanda zai wuce sai ya yi ma wannan abun yanka sai ya yanka wani abu don ya kusanta akan wannan abu in kuma ba haka ba zai suka shiga bayan allah ta guda suka ce su masu yanka su ma'amakon su yanka su kuma suka ce ba su da abu da za su yanka masu suka ce ko su ko ba su bari ba su yi masai sun kashe shi suka ce ba su karni wa lauri ba wa lauri ba ba ku yanka koda koda ne ku yi gashi na ba mai kayan sa kama shi ma ya mutu wani irin yanka za su shi gudan yanciya ya ce ba zai yi ba saboda babu wanda ake yi wannan sai allah sai ya shiga sai suka kashe shi ya shiga aljanna shi kuma wancan sai ya yanka wannan guda ya yanka guda ya yi shirka da Allah ya wannan Allah yanka in shi ya mutu ya shiga aljanna to yaya kake gani da mutum yanzu da zuwa za ka samu tsabar lalacewa mutum ya ji wani kuka a ce wai sai an yanka ma aljan nisa ko sai an yanka mishi tunkiya ko sai an yanka rago ko sai an yanka kaza eh ga wanda Allah ya wuri ba za ka gani sa'ar da ta kiyama ko mini ba idan ka bada hanyarka haka ka za duka na wata idan ka bada hanyarka amma da lokacin da ka bada kuma ka san aljanni ne za a yanka ma ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to ai kan gaba ki dai sun roshi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gai yake ce ma annabawan shi da sun yi shirka da shi da dukkan ayyukansu sun sun roshi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yi ma wani yanka in ba shi ba kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kare mu da dukkan hanyoyin da ke kaiwa ga zuwa shirka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hana mu da yin rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba saboda yin rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba kamar ka girmama wannan abun ne da kake rantsuwa da shi shi kuma babu wanda ya dace a girmama a kai a rantsa da shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man kana haliman fa yahkum billahi wa yasud a wani hadisi yace man halaka bi ghairi llahi fa ashra duk wanda ya tashi rantsuwa to ya rance da Allah ko kuma shi a wani hadisi yace duk wanda ya rance da wani Allah wanda ba Allah ba to ya yi shirka wannan shi ne sharafi na warko wanda ibada ba ta tabbatuwa sai da shi ba ta karuwa shi ne ikhlasi sai sharafi na biyu shi ne mutaba duk ibada da za ka yi duk abin da za ka yi na addini ba ka kai ba za ka yi kuma ba da sallan shi ka ba da ra'ayi ba tun da kai dai ka san addini ba ta wanga addinin musulunci ba tashi ka yi ba kawai don ra'ayin ka ce bari ga addinin musulunci na yin shiga a'a addini ne wanda ka san zowa aka yi da shi kuma ba haka nan ba kawai aka zo da shi akwai wanda ya zo da shi kuma tsara shi aka yi don haka duk aikin da mutum zai yi na addini a cewa ga abin ibada ne to sai ya yi daidai da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin fala wa rabbika la yu'minu hatta yu'addu mimma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah subhanahu wata'ala yake rancewa ce ya rance da kanshi ba za su yi imani ba kenan mu'minai ba za su kasance ba su yi imani ba har sai sun hukuntar da manzan Allah sai sun sa manzan Allah shine mai hukunci a tsakaninsu a cikin duk lamuransu a cikin duk abin da suka samu sabani a kan shi sannan ne za su zama masu imani a wani wajen yake ce mun wa atiqullah wa atiqur rasulahu ulul amri wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil lalle koyi mai kyau biyayya mai kyau koyi mai kyau koyi mai kyau ya kasance a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan babu wani aiki da za ka yi ba ta hanyar ba da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya karba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ai manzo Allah yana ga mu yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu duk wanda ya kirkiri wannan abu a cikin lamarin wanda bai ci to wannan abun nashi an mai doshi kenan duk ibadar da za ka yi idan ba ta yi daidai da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka sani aikin ban za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karbe ta ba duk wani aiki da za ka yi ya dace ka tashi ka nemi ilimi da haka ibada ba haka na ake ta kai ba ba a mun gani ana yi ba mun tashi mun ga kakanni da iyaye suna yi yadda muka ga suna a walla mun ba haka nan kawai za mu ga a walla yadda muka ga suna sallah mun ma haka nan za mu sallah yadda muka ga suna aiki da ganin wata ba su azumi sai sun gani da idanunsu mun ma haka nan za mu yadda muka gani suna yi tsayi shirye-shirye da sauransu kuma haka nan kawai zai a koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kaɗai za ta sa ka yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin wa man yushaqiq ar-rasul wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda zai yi adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin aiki da koyarwar shi iya rubo da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya bi hanya wadda ba hanyar mummunai ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za mu sa shi wuta wadda take mai tsanani za mu sa shi a cikin wutar jahannama da haka yan uwa musulmi wannan ita ce ibada da ake da rai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta isti'ana a wurin wane ne ake neman taimako a wurin wane ne ake neman agaji a wurin da muka kan da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka Allah subhanahu wa ta'ala ya dace mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma atina wa la tahrimna wa zidna wa la tunqusna wa qina wa la tuhinna ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسم امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم ربنا اتنا الحسنى تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد